الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Alhamis shidda ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da shidda ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul nisa' mun tsaya kan aya ta ɗari da talatin da ko ɗari da talatin daidai to za mu tashi aya ta ɗari da talatin da ɗaya mai
alhaji ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh tabbat duk abin da ke cikin sammai gaba daya da kuma abin da ke cikin kasai gaba daya lillahi na Allah ne shi kadai madaukakin sarki saboda taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidu al-hasr kamar da malaman balaga suke cewa wa laqad wassayna alladhina utul kitab Allah ya ce haƙiƙan mun yi wasiya zuwa ga waɗanda muka bai wa littafi su ne ahalul kitab kenan mun yi wasiya zuwa gare su abinda ake nihi da wasiya shine mun fore su mun kulla kwakwarin alkawali tsakankanin mu da su min qablikum tun gabaninku ko al'umma annabi Muhammad wa iyyakum da ku anittaqullah cewa ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah ku shine kiyaye dokokin Allah yi abinda Allah ya ce ka yi ka nisanci abinda Allah ya ce ka nisanta wa in takfuru idan kuka kafurce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to ku sani ga Allah ne yake kadai duk abinda ke cikin sammai da kuma abinda ke cikin ƙasai gaba daya wa kana Allahu ghaniyan hamida kuma Allah madaukakin sarki ghaniyan mawadacin sarki ne hamidan abun godiya ne yana kafir cewa ku gaba daya ba zai cutar da Allah madaukakin sarki ba kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya ma mutanansa ne in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna lil fa inna Allah laghaniyyun hamid da za ku kafirce ku da wanda ke doran ƙasa gaba daya to ku sani Allah ghaniyyun laghaniyyun mawadacin sarki ne hamidun kuma abin godiya ne in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr haka yace fa kafaru wa tawallaw wastaghna allah saka kafirce saka bada baya Allah kuma ya wadata subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ne kamar yadda zuwa cikin hadisul qudsi ya ibadi ya ku bayuna lau anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkonku da na ƙarshenku wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika bi mulki shay'a da a ce dukanku na farkonku da na ƙarshenku mutanenku aljanunku su kasance akan mafi ƙiƙasa zuciyar mutum guda ya mana dukka su kafirce ba abin da zai rage ma Allah daga cikin mulkin shi da komai kenan ibadar da kuke yi amfanin ku ne ba wai tana amfanin Allah madaukakin sarki bane ba walillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai gaba daya da abin da ke cikin ƙasai gaba daya na Allah ne shi kadai wa kafa billahi wakila ya ishi Allah a matsayinsa na wakili bi ma'ana mai sa ido mai kiyayewa mai jishuwe al'amurra mai tafiyar da kome da kome in ya sha a yuzhibukum idan ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya hallaka ku ayyuhan nas ya ku mutane wa ya'ti bi akharin ya zo da wasu mutanen na daban wa kana Allahu ala zalika qadira kuma Allah madaukakin sarki akan yin hakan bi ma'ana ne ya tafiyar da ku qadiran mai cikakken mulki ne dan babu abin da ke gagara Allah madaukakin sarki man kana yuridu thawabad duniya duk wanda ya kasance manufarsa shine ya samu sakamakon duniya kawai fa inda Allahi thawabud duniya wal akhirah to a wurin Allah ne dukan ladan duniyan ko sakamakon duniyan da kuma sakamakon lahira in manufarka da aikan da kake kawai dan ka samu duniya ne to ba za ka samu ba sai gwargwadon abin da aka kasa aka baka ina fatan mun gane dan akwai mutanen da zaka gani sana aikin alkhairi da manufarsa kawai su samu rayuwar duniya burin shi kawai ya more ma duniya ba lahira ke gaban sa wanda kaga wannan aibe ne wa kana Allahu samian alim basira Allah ya kasance samian mai ji ne basiran mai ganin komai da komai sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله مدوكاكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوان دكوكي إيماني دا الله kunu qawwamina bil qist ku kasance kuna tsaye bil qist da adalci ku kasance kuna yin adalci cikin al'amuran ku gaba ɗaya shuhada lillah kuma ku kasance masu ba da shaida lillahi dan Allah madaukakin sarki walau ala anfusikum shaidan nan ku koda ku akan karan kawunan ku ne za ku bada cikin abin da ya muku daɗi ko abin da bai muku daɗi ba in dai har za ku ba da shaida to ku ba da shaida ta gaskiya shi ne shuhada alillah ku ba da shaida saboda Allah ko da a kan kanka ne wata matsala ta kama aka nemi shaidu kasan idan ka ba da shaidar za ta bayyana kuma abin ba zai maka daɗi ba to ka gai wannan gaskiya ka ba da shaidar shi ne ala anfusiku awil walidain ko kuma akan mahaifanka ko akan mahaifa su ma idan aka nemi shaida akan mahaifa ka ba da shaida ta gaskiya akan su koda ku su suka haife ka kar ka kalli cewa babanka ne ko mahaifiyarka ce ka ɓoye gaskiya ka ƙi ba da shaida gaskiya a kansu Allah shi ya fi dacewa ka maɗa'a da biyayya ba mahaifanka ba ina fatan mun gane wal aqrabin ko kuma dangi makusanta in za ka ba da shida ka ba da shida ta gaskiya game da su dukansu in ya kun ganiyan au faqira in ya kasance mawadaci ne shi aw faqirin ko kuma talaka ne fallahu aula bihima to Allah shi yafi su gaba daya shi yafi sanin abin da ya dace da su kenan idan wanda za ku ba da shaida a kansa mawadaci ne ku ba da shaida a kan shi ta gaskiya kar dukiyar shi ta muku haiba ta muku kwarjini ku kasa ba da shaida gaskiya a kan shi kuma kar ku dibi talaka ku ji tausan shi ku kasa ba da shaida gaskiya a kan shi ku dibi gaskiya kawai ku faɗi ta wannan shi ne fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi soyayyen ranku an ta'dilu da zai hana ku ku yi adalci kenan ku yi adalci ake so wa in talwu idan kuka karkata kuka faɗi abin da ba daidai ba kuka ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba ko kuka yi ƙarya aw tu'ridu ko kuka kawar da kai kuka ki ba da shaida bayan kun riga kun sani fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to lalle Allah madaukakin sarki ya kasance game da duk abin da kuke aikatawa cikakken masani ne ya sani zai kama ku akan wannan aikin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon shi ku yi imani da Allah shine ku yi imani da kasantuwar cewa lalle Allah madaukakin sarki yana nan yana daga cikin imani da Allah ka yarda da cewa yana nan kuma Allah yana nan saboda ya bar maka alamomi masu yawa wanda suke tabbatar da cewa kin shi yana nan subhanahu wataala ga ayoyi nan barkatai da ba su iya kirkuwa ga sama ga ƙasa rana wata tauraru ko shigar dare fitowa yake shigowar safiya canzawar yanayi wannan duka ayyukan wane ne Allah baya da abokin tarayya cikin gudanar da wannan ayyukan gaba ɗaya ina fata mun gane idan kaga akwai alamomi da dama da Allah ya bari wanda zaka gane cewa tabbat akwai shi shike kashewa shike rayawa banda Allah babu mai kashewa babu mai rayawa na daga cikin imani da Allah kai imani da rububiyar Allah kasancewa Allah shine ar-rabb mahalicci mai arzitawa sannan mai jishuye komi da komi komi hannun Allah yake sannan kai imani da uluhiyarsa cewa shi kaɗai ne abun bauta baya da abokin tarayya sannan kai imani da cewa yana da sunaye kyawawa da sufofi masu kamala da baya tarayya da kowa da su a cikin shi subhanahu wa ta'ala wal kitab wa rasulihi sannan kai imani da manzon shi manzon shi ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam imani da manzon shi shine ka yarda da cewa shi annabi Muhammad manzo ne aikakke daga wurin Allah kuma imani da annabi yana gaskata ne da na farko ta'atuhu fi ma amar yi masa da'a cikin abin da ya maka foro da shi wa tasdiquhu fi ma akhbar da gaskata shi cikin abin da ya bada labari wajtinabu ma naha anhu wa zajar da nisanta abin da ya hana kuma ya tsawatar sannan wa Allah yu'badallahu illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da annabi ya shar'antar wannan shine hakikanin imani da manzon Allah ina fata mun gane kamar sada'a da bayya cikin dukkan abin da ya furo shine hakikanin so da imani abin da ya baka labari ka gaskata shi matuƙai ya biyo hanyoyi ingantattu da ke nuna wannan magana ta tabbata annabi ya faɗa ko ya aikata to ka gaskata wannan magana sannan ka nisanci duk abin da annabi ya hana bale abin da ya tsawatar ya ce a kiyayen shi a gaba ka nisanci abin ba ka aikata shi sannan kaka kuskura ka bauta ma Allah sai da tsarin manzan Allah kar ka yarda ka ɗauki wani tafarki ko wani tsari na wani in ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi sannan ku yi imani da littahin da ya sabkar ala rasulihi akan manzan shi shine alqur'ani mai girma wal kitabil ladhi unzila min qabl sannan ku yi imani da littattafan da aka sabkar min qabl tun gabanin sabka alqur'ani mai girma kenan ku yi imani da littattafan da suka sabka daga baya can irin su at-taura injila zabura sai mi kuma suhuf ibrahim wa musa to wannan littafan duka kun imani da su littafai ne da Allah ya sabkar wanda suke kumshe da shari'a a cikinsu littafai ne da suke kwashe da tauhidi littafai ne da suke ɗauke da maslaha ta bayu gaba ɗaya wa man yakfuru billahi duk wanda ya kafirce ma Allah madaukakin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe ta ce rana alkiyama faqad dalla dalalan ba'ida hakikan ya bata bata mai nisa sai Allah ya ce إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله دامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقود حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka suka suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta suka yi ridda thumma amanu sannan suka daɗa yin imani thumma kafaru sannan suka kafirci thumma zdadu kufran sannan suka dagi akan kafircinsu har suka mutu akan haka lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai Allah ba zai taba gafarta musu ba wala liyahdiyahum sabila kuma da dai Allah ba zai taba shiryar da su ba hanya mai kakkiya bashiril munafiqin annabi ka yi albishir ga munafukai bi anna lahum azaban alima cewa tabbat suna da azaba mai raɗaɗin gaske alladhina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin munafukai sune wanda suka riki kafirai awliya masoya majibanta abin taimakama min dunil mu'minin kuma bayan kuma bayan masu imani ayabtaguna indahumul izza yanzu suna neman wata buwaya ne da ɗaukaka a wurin kafirai fa inna izzata lillahi jami'a to buwaya tana wurin Allah gaba ɗayanta subhanahu wa ta'ala wa kan nazzala alaikum hakikan an rigai an saukar muku fil kitabi a cikin littafi an idza sami'tum ayatillah cewa idan kuka ji ana karanta ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana yin izgili da su fala taq'udu ma'ahum to kada ku zamanta kada ku zamna tare da su idza sami'tum ayatillah idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana yin izgili da su fala taq'udu ma'ahum kada ku zamna tare da masu yin izgili da ayoyin Allah suna kafirce musu hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai in sun shiga wani zancen ba wanga zancen ba na izgili da kuma kafarce mu ayoyin Allah innakum idhan mithluhu idan kuka zamna ba ku tashi ba suka ci gaba da wannan zancen to ku din a wannan lokacin kuna daidai da su kuna kama da su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah zai hada munafikai da kafirai a cikin wutar jahannama gaba daya wannan aya tana bayani ne game da al'amuran munafikai irin wanda sai sun shiga musulunci sai su yi ridda su kafirci daga baya mai suka gani su dawo kuma su shiga musulunci daga baya kuma sai su kafirci bayan sun kafirce su daɗa kafirci akan kafircin su na da su dage akan kafirci to duk irin waɗannan munafakan masu yin wanga ɗabi'a da wanga halin su ne Allah ya yi alƙawalin da ba zai gafarta musu ba sannan ba zai shiryar da su ba imana ba su ga ba gafarar Allah kuma ba su samun shirya ko da sun so su shirya nan gaba an kulle hanya sakamakon irin wannan ɗanyen aikin da suke aikata ina fata mun gane to kenan kaga abu ne mai muni mutum ya dinga ja da baya cikin addini yana komowa yana ja da baya yana komowa in za ka yi addini da gaske ka tsaya ka yi shi in kuma ba za ka yi ba ba za ka yi ina fata mun gane amma hali na munafakai hali ne mai munin gaske wanda ga sakamakonsu Allah ya faɗa cewa za a haɗa su da su da kafari a cikin wutar jannaba gaba ɗaya sai Allah ya ce الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
الذين يتربصون بكم munafakai su ne waɗanda kullum suna dakon hukumar su imani suna cikin jira su ga me zai same ku alkhairi ne ko sharri ne kullum haka suke idan suka ga kun samu alkhairi suna tare da ku idan kuma sharri ya shafe ku suna tare da kafirai shine alladhina yatarabbasuna bikum sune kullum wanda suke muku daku ku masu imani fa in kana lakum fathun idan ya kasance kuna da wani bude kun kashe kafirai kun lallasa su kun samu ganima daga Allah madaukakin sarki qalu alam nakum ma'akum sai su ce shin dama ba tare da ku muke ba ku masu imani kenan a raba ganima tare da su tunda kuma tare da su aka fita shahada wa in kana lil kafirina nasibu idan ya kasance kafirai suna da wani kaso na samun galaba da nasara akan masu imani qalu alam nastahwiz alaikum sai su ce makafaran a wannan lokacin alam nastahwiz alaikum shin ba mu taimake ku ba ai mu muka taimake ku a filin dagar muna da daman mu karkashe ku lokacin da muke yaki tare da ku da masu imani amma sai muka kyale ku muka ba ku daku muka ba ku dama har kuka ci nasara akan masu imani kun ga yanzu ma tare da ku muke kenan abinda aka samu nan su ma a raba da su alam nastahwiz alaikum wa namna'akum min almu'minin muka kai muna ba ku kariya daga masu imani kenan kaga in aka ci nasara sai su nuna masu imani tare da su yake su ma sun yi ƙoƙari an yi jihadi don haka a raba ganima da su idan kuma aka ci nasara ga masu imani wanda tare da tawagan masu imani suke to sai su ce makafarai ‘yan uwansu ai kuna gani muni muka ba ku dama har kuka ci nasara muna tare da su amma muke ba ku kariya har kuka ci galaba da nasara akan masu imani yana nan ma kaga za su samu wani kasu fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah ce Allah zai yi hukunci tsakankanin su gobe al-qiyama walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila da dai Allah madaukakin sarki ba zai sa mu ba zai sa mu ba zai sa mu kafare ba akan mu'mine sabilan dama ta gaba ɗaya za su mamaye su Allah ba zai yi hakan ba ina fatan mun gane ko da an samu wani lokaci kafarai sun mamaye musulmi sun fi ƙarfinsu to hakan ba zai dawwama ba za a samu wani lokacin da za a mayar da raddi akan su insha Allah innal munafiqina lalle su munafikai yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah ne wa huwa khadi'uhum shi kuma Allah shi ke yaudara su da mafi munin yaudarar da suke yi ina fatan mun gane so da wannan wa huwa khadi'uhum khida'akin nan ba sifanta Allah da shi sai lokacin da ake muqabala da irin shi ina fatan mun gane kenan suna yaudarar Allah ne shi kuma Allah ya fi su kwarewa ta fuskar yaudara dan haka suna yaudara ne za a yaudare su da mafi girman yaudarar da suke yi wa idza qamu ila salati idan suka tashi sallah da cikin sufofin su kenan su munafikai idan suka tashi yin sallah qamu kusala su su tashi cikin kasala da kasa yura'una nasa suna nuna ma mutane ne kawai wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan a wannan su ne sufofin munafikai Allah raba mu da wannan sufofin na farko daga cikin sufofin su mutane ne masu harshe biyu duk inda ta gyara su nan suke ba su da cikakken imani ɗai a zuciyarsu sun raba ƙafa biyu kawai mutum ne kama tsakiyar sanda ya ce ya ci cikin kowane tare na kowace ɓangare ina fatan mun gane to haka suke su ce mai halshe biyu suna tare da mummunai da wagga ƙafa suna tare da kafarai da wagga ƙafa kina kaga wannan shine nifaqul akbar babban munaficin da ma'abucin shi kafiri ne arne ne ina fatan mun gane sannan na daga cikin sufofinsu idan suka tashi yin sallah suna tashi ne cikin kasala ba sa so me yasa ba sa so ba sana'arsu ba ce ba ba aikinsu ba ne ba in ba su yi ba matsala ce za a iya gano cewa to ba mutanen gaskiya ba ne to kenan kaga cilaf za su tashi su yi ta ba dan suna so ba sannan in sun yi ta ma suna nuna wa mutane muna yin sallah ba dan a yarda da su kenan kaga kuma na da cikin alaman munafiki in yana yin aikin alkhairi sai yana nuna da mutane su gani baya tashi yin alkhairi sai ya ga mutanen da su sani sai ya ta sadaka ya ta bada alheri yana kyauta in ba mutanen nan ba ko saka wani baya badawa ina fata mun gane ko kuma baya tashi ibada ko wani abu sai ya zo cikin mutane da nihin su yabe shi su ce yana yi sai fare shi dai kawai almuhim a gani yana yi a yabe shi da wannan aiki yura'unan nas sannan wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kadan sifan munafiki ce bayan ambatan Allah wanda bai kamata ba a samu mai imani da wannan sifa kasala wurin sallah ya kamata tashin ka sallah ka tashi cikin karsashi kana jin daɗi za ka je ka sabke sallah farla ka amma ka tashi a yamutse kana jan ƙawa da kyar kai dai a gama ka huta wannan ba sufan kirki ba ce ina fata mu gane ka je cikin courage cikin ƙarhi irin ka samu ma nafila raka'a biyu ko hudu ka liman yazo ya zo a yi sallah cikin nutsuwa kuma a sallance ka tsakai askarun ka tsab da shi ne yan bida ke zagi musu ke cewa ba masan manzan Allah da an yi sallama masallatai ahli suna wabababa kowa ya tafiya sabasa tafiyan ba laifi ba ne ba amma kuma tsayan zikirin shi ya fi na zai hana ka tsakai zikiri ina kake gauga ina za ka shi duk gaugawarka ba za ka wuce abin da Allah ya kaddara maka a yinin nan ba duk jinkirinka rabanka ba zai wuce ka ba wani bi rabanka kana cikin ɗaki zai isko ka wani na kan gadon likita raban shi zai je iske shi a can wani na cikin ruwa to haka ne kenan bayan sallah ka tsaya kai azkarun ka da kyau cikin nutsuwa ka kammala sannan ka tashi ka tafi ka Allah samu dace mudabdabi na bai na zalika suna masu kai kawo tsakankanin haka tsakankanin imani da kafirci tsakankanin tawagan masu imani da tawagar kafirai la ilaha ula'i ba sa tare da waɗannan wala ilaha ula kuma ba ba sa tare da waɗannan su ba ga wa'an gaba su ba ga wa'an gaba wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar falan tajida lahu sabila da dai ba za ka taɓa sama masa hanyar ta shari'a ba sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
Allah ce ya ayyuhal ladina aman ya ku wanda kuka yi imani da Allah la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku riƙi kafirai auliya majibinta masoya wanda za ku taimaka ma min dunin mu'minin koma bayan masu imani a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ku sanya ma Allah hujja bayyananna ne akan ku wannan aya tana magana ne akan aqida ta alwala wal bara aqidatul wala wal bara so dan Allah da ƙi dan Allah mumuni ba zai taɓa son kafiri ba shi yasa Allah ce la tattakhidhul kafirina awliya kada ku riki kafirai a matsayin masoya majibinta ko wanda za ku taimaka ma mumuni ba zai yi haka ba ba sufa bace ta mai imani ya riki kafiri abin so da ƙauna. ina fata mun gane ya bar ‘yan uwanshi masu imani yin haka abu ne mai muni Allah ma ya nuna hakan ba zai haɗu ba cikin zuciyar mai imani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka taɓa samun mai imani ba yana son kafiri sam dan ba su haɗuwa a cikin zuciyar mutum guda ɗaya mai imani ina fatan mun gane yin haka zai iya sa mutum ya rabu da imaninsa zai iya sa mutum ya rabu da imaninsa wanda yau muna cikin wannan fitina ta musulmi suna miƙa soyayyarsu a kan kafirai za ka ga wani saboda son kafiri ya shiga zuciyarsa rigarsa ma irin tasa ce zai nemi rigarsa duk tsadar rigar na ya saye ta me ya gadar da sayan wannan riga soyayya ce takalmi irin nasa mantar irin wanda ya sa aski irin wanda ya yi jin muke gara da haka soyayya ce balma wani akan wanda yake so na kafari in ka zagi wannan mutanen za ku yi faɗa da shi a matsayinka na musulmi zai zage ka zai zagi mahaifanka akan wannan kafa ko musulmi ne wanda yana sallah balma an ce wasu har yanke-yanke suke yi don nuna farin ciki da murna idan wasu gungun kafarai suka ci balo don bayyana murna da shin daɗi wai walima suke makafiri Allah waddan na kai lalace wallahi wanda shi ɗin da an gaya mushi kana mushi walima da ya Allah wadda da kai ma ina huwaninka ba ya kama na kashi kafiri bai san ka wallahi bai san ka suna ɓoye adawarsu ne saboda wata matsala amma ba sa ƙaunar musulmi amma kai ɗan afirka a gari mai zafin rana ƙasa wadda tana baya ta ɓangaren tattalin arziki wai ka zo kana raya walima ta wani arne a can turai ya ci balo kaga abin kumiya ne balma haffada ake yi kan haka akan kafarai kaga wannan din mai kawo haka soyayya ce da ƙaunarsu bal ma wani za ka ga ya sa maɗan shi wannan sunan kuma yin kan rago wallahi musulmi fa sun kai wani matakin da sai dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun kai wani mataki na ban mamaki wallahi Allah ya tsare mu kuma ba abin da ya sa haka sai yawan kallon su yawan bibiyar su shi ke zamlar da soyayyarsu a cikin zuciyarka yau za ka samu da dama daga cikin musulmi suna ganin sallan magariba za ta wuce su suna can suna kallon mace hakan baya faruwa wallahi suna can za a sallan magariba suna can halli shayi a yi suna can ka bar sallan magariba da lisha'i don kallon kwallo haka ya kamata inda ma uwayenka nake bala alal aƙalla ma a ce uwayenka ne kake kallo arna wanda ba su san inda kake ba ma amma ka shi ka ɓata lokacin ka can ba kai sallan magara ba kai sallan shi kana ta kallon ba sai daga baya ka zo ka kabarta ba ka shin kumya lokacin da kai kabbara gaban Allah wannan lokacin sai da ka ga matsi ya kasar nan ka zo gaban Allah kai tsaye Allah tsare mai ke shi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna mataki na ƙasa gaba daya minan nari na daga wuta walan tajida lahum nasira da dai ba za ka taba samun wanda zai taimake su bai samar da su daga wannan wuta na tabu sai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara ɗabi'unsu wa tasamu billahi suka yi riko da Allah madaukakin sarki wa akhlasu dinahum lillah suka tsantsanta addinin su zuwa ga Allah shi kadai fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da masu imani wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima da sannu Allah zai ba mu'mini mu'minai lada mai girman gaske ma ya fi Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabtar da ku idan har kuka gode kuka imani saboda me Allah zai azabtar da ku idan kuka gode kuka imani to akan me zai azabtar da ku wa kana Allah shakiran alima Allah ya kasance shakiran mai yawan godiya ne aliman kuma masani ne ya san komai da kun subhanahu wa ta'ala ina nan zamu dakatawa amna ku faɗa daidai Allah sami tare da da kuskure Allah ya fi yi salamu alaikum wa rahmatullahi